daidai ga wata ramadana shekara ta dubu ɗaya da dubu arba'in da biyar da dubu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda ya zamu tashi a cikin wannan jirgin na hudu akan fasalin da yake cewa fasalin wayin ma yaji ma yaji ma alaihi wa yaji ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wala yaji yana daga abin da yake wajaba kan dukkan wanda zai yi magana a cikin haƙƙin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin abin da yake iya yiwuwa ya faru gare shi ko abin da ba zai ya faru gare shi ba ya kuri gare shi ma kaddamna wa bin da kuma mai ambatan halayen manzan Allah na abin da muka gabatar da shi a cikin fasalin da ya gabata kamun wannan a bisa tafarkin tattauna ilimi da koyarwa yana daga abin da ya wajaba gare shi ya lizinci fi kalamihi a cikin zancensa inda zikirihi sallallahu alaihi wasallam yayin ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam da ambaton wayannan haloli to yana daga ayyar lizinci abin da ya wajaba na jin nauyin annabi da girmama manzo Allah ya kiyaye halin harshen sa kada ya sake shi dinga kowace irin kalma a ciki wala yuhmilahu dai kada ya saki harshen alamatul adabi sannan alamomin ladabi su dinga mutum yani alamomin ladabi su dinga bayyana ga mutum yayin da yake ambatan manzan Allah idan yana ambatan abin da manzan Allah ya gogayya da shi na tsanance tsanance to jin nauyin abin da tausaya wa abin ya dinga bayyana a gare shi da tafarfasar zuciya da kuma fusata ma kara fushi akan magaucinsa kan abin da ya masa yanzu misali mutum zai ambaci irin abin da ya gudana da manzan Allah a cikin Uhudu na wato abin da kabarai suka yi na jifa a jihar manzan Allah har ta kai ga an taɓa haƙoransa na gaba ɗinnan an karya wanda daga cin haƙoransa har an same shi da rauni a kansa da wurare daban to irin wannan mutum zai ambata to ya dinga ambata da jin ciwon abin da girmama abin kuma kada mutum su ke shi kamar labari kawai yake an gane da kuma gurata da ina ma da a ce ni ina nan da a duniya nan a wani lokacin zama na farshi manzan Allah da rayuwata da lafiyata da taimako gare shi da tayo gare shi idan ko mutum ya shiga cikin babobi na isma tsarin Allah ga annabi majari a amalihi ya kuma yana magana a cikin magudanar ayyukansa da zantukansa sallallahu alaihi wasallama wajibi ne mutum ya dinga kirda da yana lalaban mafi kyawun lafazi da zai ajiye a cikin janibin annabi da kuma ya dinga duban ladabi na fassara duk ko fassara abu zai yi ko bayani zai kan abu ya dinga duban yadda zai bayanin a cikin ladabi gwargwadon diyan da ya sami iko ka gane ya nisanci bashi a zalika abin kyamar wannan kowane yare kowace al'umma akwai abin da yake take ganin kyamarsa take ganin sa ba abu ne kamar wanda yake yake to irin wannan idan an ambace shi ko a cikin karatu aka ambace shi ka san yadda zaka dinga faɗan sa an gane yanzu misali kan mutum ya shiga cikin sahihul bukhari ya ga wani zance na cewar an taɓa samun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba la ka'ima cewar yayi bawali a tsaye to in zaka ko dai ka kauce wannan hadisin ma ga baki daya ka huta ka kyale shi in an zo gurin ku sa masa ku kewaye shi cikin kausi ko wuce shi saboda mu anan ko a yaro matashi a ce bawali a tsaye to za ka kana ganin basha'ar abu yawwa to ga ka raba shi ga annabi ko a wani karatu ya zo ka raba wa Allah shi ya kuma kaucewa abin da yake da muni min al ibarati na daga fassarori na daga bayanai yanzu misali kamar irin danganta manzala ce an gwamwanci wannan ibara ba sai ba sai kai tunani ka dora abin akan ubanka mahaifi za ka so a ce angon babanka ai ba za ka so ba ai lafazin babu ladabi a ciki ai bi yi daidai da janibin manzan Allah wai na mawaƙa da suke galibi akwai jahilci a gurinsu kuma abin ba karɓarsa suka yi a hannun manya suka koyi yadda ake ladabi ga manzan Allah wani abin bai ba an gane ko to ire-iren wannan eh kada ku zata jahali yanzu misali yawa yanzu misali ko za ka faɗi jahilci a jannabi manzo Allah ko da kore ba za ka yi kanka ce manzo Allah baya aikin jahilci yawa yanzu kamar annabi nuhu da aka ce wala ta kunan da minan jahilina ko inni a izuka kai an ta kunan minan jahilina kaka ce ina gargada kaka zama daga cikin jahilai a'a sai ka ce daga cikin marasa sani ya ji sai ka ce marasa sani ka kauce wannan bashi din zancen jahilci nan an gane in to haka ake yi ko kuma ƙarya ka ce ai annabi kaka ce annabi ai baya ƙarya ko ka ga dai korewa za ka yi ko to ka karaba masa dai wannan yau ko ka ce ba makareci ba wal iyazu billahi an gane ko da kare kaka ce an suka karyata manzon a'a duk ba a faɗar wannan yawa an gane to duk zai koya maka yadda za ka faɗa idan zai zance a cikin maganganu na annabi to yanzu misali zai ce ko zai yiwu a samu sabanin magana a wajen manzon Allah kai ce zai yiwu a samu wani ya zubin an gani ko kuma ya ba da labari zai yiwu ya ba da labari sabanin abin da ya afku ko da rafkanuwa ne ko da galabi kaka ce zai iya yin ƙarya da rafkanuwa wani iya zubin laifi ba ba a yin hakan nan to da ire-iren wannan na fasarori diyan da za a yi ya nisanci lafazin kalmar ƙarya a cikin janibin manzan Allah to nufin waye da kan kwata-kwata kenan kwata-kwata ba zancen waye ta a'a kore can zai kada dai ya raba kar ya ce annabi ba makaryaci ba wani ya zubi lai ba a haka da yi ba kaga korewa kai ko to duk da haka dai baka yi ladabi ba to idan zai magana kan sani har ya juyo Allah ya alama illa zai yi wa a ce manzo Allah ya rashi sani sai abin da aka sanar da shi kaga ce ya jahilci abin da ba a'a an gane ko kuma zai yi wa a ce babu sani gare shi a cikin sashen abubuwa kaka ce zai yi wa a ce ya jahilci kaza abubuwa kaza an bayin da ko har sai an masa wahayi kada ya tsifatin kalmar jahalu saboda munin lafazin da kyamatarsa idan zai zance a cikin ayyukansa har ya zuru min hula ko zai yi wa a samu saɓani a gurin manzo Allah cikin sashen tashin umarce-umarce da hane-hane ko muwaƙatu ko kuma zai kewa saga'ira zai yiwu wannan shi ne abinda yake mafi fici wa adabu shi ne mafi nadari min ƙaunin daga faɗinsa ya baka ce zai yiwu manzan Allah wai ka ce an yi a ya sabo sai ka ce zai yi ya saba a samu saɓani a cikin aikinsa da abin da yake tabbatacce an gane ko ko ka ce zai yi wai zai duk wannan bai kam bai ba ko ya aikata kaza wa kaza daga nau'o'in ayyukan sabo tauhiri wannan yana daga cikin wajibcin jin nauyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya wajaba gare shi na buwayarwa da ban girma na ga sashin malamai malamai baya kiyaye harshensa daga irin waɗannan aka mula da wannan daga shi in kana son irin wannan ka ji kwama tala to ka nemi wanda suka yi karatu ba gurin irin shi malaman na namu irin shi wannan na namu in ka je ka zaɓi irin karatu na wanda ake ɗiban ka akan hanya a shi na wanda yawanci yanzu shi ne na yayi to kakka kuskura ka ji abin da za a faɗa a janibin manzan Allah eh kakka so ka ji yawa ko zan sai annabi zai tushe kunnen ka idan ba za ka ji abin ba za ka ji abin da zai ma da iya ko kankani yawa to ne dai ni ma dai ban ga kyawun fassara ta ba a cikin sa ja'irina da shi yasa har na samu sashin wasu karkatattu awwala husu sun kirkira masa wani zance ya suka ce ya faɗa saboda ba wani abu ne ku shi jawo kan saboda rashin kiyaye wasu a cikin a cikin lafuza suka nuna na masa magana da abin da shi kansa yake kinsa ba zai faɗa ba kuma abin da za a kafarta mafaɗinsa idan irin wannan ya kasance tsakanin mutane musu amalin ya zama abin amfani ake ana aiwatar da shi a cikin ladubbansu da kyakkyawan mu'amalarsu da kuma zantukansu to aiko aiki da wannan a cikin haƙin annabi shine mafi wajibci kuma da zintarsa shine mafi ƙarfi kaga kyawun lafazi tana munana abu idan ko kuma ta kyautata shi komai kyan abu idan aka tsiro lafazi za a iya munana abin da lafazi haka nan komai wato munin abu za a iya tsere shi a mai da shi mai kyau da lafazi hakan nan da rairaye ta da tace ta yana girmama lamari ko kuma ya wulakantar da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai akwai hakika akwai sihiri a cikin bayani wato yanzu sai a canza maka yadda kake duban abu yawa da magana kawai ce ta canza maka yadda kake duban abu amma abinda mutum ya zo da shi a bisa jihar korewa daga manzo Allah da tsarkake shi to babu laifi a cikin sakin ibara da bayyana da ita a cikinsa kamar faɗinsa la ya juzo alayhi ne ka zubi jumlatan kwata-kwata ka zubi ba tare da gare shi ba jumlatan baki daya ko kuma zai kewa kaba'ira da wajen hakan nan zalunci a ci hukunci a kowane hali ne dai tare da wannan ɗayan ta ga wancan ya faɗi fuskar da tafi amma kuma zai faɗi fuskar jawabi cewa in yi faɗi haka na ɗan a jihar korewa ba laifi ya yi ba amma duk da haka a dinga ganin bayyana jin nauyin manzan Allah a cikin zancen
wata azirihi inda zikirihi wata azimihi da ban girma gare shi wata azirihi da buwa yadda shi yayin da yake ambatansa mujarradan wato a matsarancin lafazi to to ta kaka kuma ballanta na cikin ambatan irin wa'annan to hakika mazabata wasu halaye matsananta suna bayyana gare su yayin wato tsuran ambatan manzan Allah idan ana yi yana sa su a cikin wani hali yana ruɗa su to kamar yadda muka gabata a kisimi na biyu tashin su ya kasance yana da zinta irin wannan yayin karanta ayoyi na alkur'ani makala idahu da Allah ya hikaici zantuttukan magautansa yanzu kamar inda waya ƙununa sha'ir yawa ka gane to wannan idan zai faɗa cikin jin nauyi yake faɗa wai wata kalma ce muna da aka gaya wa annabi manzo ubangiji yake hikayar ta to ko a qur'ani idan yazo sai ya nauyi ya abin an gane wannan kafara bi ayatihi da wanda suka kafirce wa ayoyinsa suka kirkire ƙarya gare shi ya kasance na ƙasa ƙasa da muryarsa in yazo faɗar irin wannan dan bai girma ga ubangijinsa da girmamawa ga annabi don tsoron kamance ce ne da wanda suka kafirce da shi wannan babin farko ke na launin isini sai babi na biyu wa zikin rikin zabati ya wura da to babi kenan a cikin hukuncin dukkan wanda ya tsora wata mummunar magana ga janibin manzan Allah wa shani da dukkan wani wanda ya bayyana da kalma ta tsiyayya ga janibin annabi wa mutu na kisiri da dukkan wanda ya raba wata kalma ta tawaya ga janibin manzan Allah wa mu'uzihi da dukkan wanda ya yi wata kalma ta cutarwa ga manzan Allah wa hukubati da hukubar da za a yi masa wa zikin istijabati da cikin shi ne in an kama shi za a nemi ya tuba ne in ya tuba a kyale shi ko ko kashe shi kawai za a yi ko za ta fi da kuma in an kashe shi ne ne hukuncin gadansa
a takardar lama huwa sabon wa azan fi haƙi sallallahu mun riga mun gabatar da abin da yake shi cewar mummunar magana ne cutarwa ne a haƙƙin annabi muka ambaci gamuwar malamai a bisa kashe mai aikata wannan da mafadinsa hakan nan muka faɗi zafin da malamai suka bashi shi shugaba cikin ko ne kashe mai wannan aiki ko kuma ya tsire shi alama zakarnahu kamar yadda muka ambace shi mukarrarar hujjaja alaihi muka tabbatar da hujjoji a kansa wa ba'adu bayan bayan nan kuma to kai sani annan mashahuran mazhabu malikin cewa mashahurin mazhabar imamu na maliku da almajiransa wa qawli salafi wa da kuma fadin magabata su ne sahabbai da jumhurin malamai qatlun wa haddan kashe shi za a yi amma kisa na haddi na kufara ba na kafirci ba idan mutum ya ɗoro ta mummunan kalma da janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kenan yanzu haddi ya hau kansa haddin da za a yi masa shine kashe shi za a yi za a kashe shi ne kisa na haddi da zai ce wannan abin da ya faɗa ɗin gaskiya ne ya dage akan haka yake to kisan da za a yi masa shi ne zai zama na kafirci amma an kama shi ya yi mummunar kalmar to wannan za a yi masa haddi ne kawai ba tare da yana da tabbatar da ita ba. in ko ya tabbatar da daji ce ai gaskiya ne haka aka yi talaka to wannan kisa za a yi masa na kafirci na'am yawwa in azhara tawbata minhu wannan fa in ya bayyana da tuba daga aikin sa wa li hadha la tuqbal indahu dan haka shi yasa ba a karɓar tubansa a nan wurin mutane wa la tanfa'u istiqalatu haka nan zube wasa ba za ta amfane shi ba wa la bai'atuhu ko dawo wasa daga wannan kalma ya ce ya janye ta kamar yadda muka gabatar da shi tunci wa hukumu hukumu zindi hukuncin sa hukuncin zindiki ne ka san dan ya tuba sai ya ce to Allah ya fima mana da sai mun kashe ka na'am Mhm.
surul kufuri da mai koye da mai koye kafirci duk tafiyar su dai tiya da kauli a cikin wannan faɗi وسواء كانت توبته على هذا الوالد فليس عليه to kuma daidai ne shi ita tuban taka ta kasance bayan an kama shi ne bayan an samu shaidu sun yi shaida kansu da faɗinsa ne أو جاء تائبا من قبل نفسه ko ko ya zo yana mai tuba ta jihar kan kansa لأنه وعد duk wannan ba zai sarai masa ba domin haddi ne da ya riga ya waje ba تكتب توبته wanda tuba ba za ta sarayar da shi ba سائر الوقت kamar sauran haddodi yanzu barawo ya zo an kama shi da kayan sata har an kai shi gaban hukuma ta tabbatar da sata a kansa za a yi masa haddi a gutsare hannun sai sai ya tuba a kace to Allah ya karbi tuban ka can a wurin ka kenan an gane amma nan da ke mun gutsara hannun to haka abin yake yawa قال الشيخ أبو الحسن cewa abu da sanin tsari sai Allah ji karfe ce إذا خرج الصبي idan ya tabbatar da cewar ya yi mummunan kalma ga jannabi manzo Allah ya ce amma ya tuba ya dawo وظهرت توبته ya bayyana da tuba جلد الصبي za a kashe shi da wannan kalmar tasa shi yasa nake gaya ma duk wanda suke faɗar wani abu mummuna a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam su danganta wani abu gare shi daga mutum kuma ya zo ya bayani ya ce wato ganewa ne ba ku gane abin da ya ai ba da abin da kake nufi za mu kashe ka ba da kalmar za mu kashe abin da kake nufi wannan bai shafi mu ba ita kalmar ce kawai su zama kisa kuma sai mun kashe ka نعم yawwa لأنه حج domin eh, domin shi ne haddinsa وقال أبو محمد بن أبي زيد مثله mai risala kenan abu muhammad ya faɗi irin wannan zancen وأما ما بينه وبين amma الحي a tsakaninsa da allah فتوبته to تنفعه tubansa ana sa rai ta amfane shi وقال ابن السلمي dan su ne muhammadu kenan ya ce كما النبي صلى الله عليه وسلم يرويه wanda di ya ɗora mummunan kalma ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin musulmi ثم تاب على sannan ya ذلك.
tuba daga wannan لم تزل توبته عنه القتل to tubansa ba za ta ɗauke masa kisa ba sai mun kashe shi duk da haka tubansa kuma mai masa fatan allah ya karɓi tubansa amma nan da sai an kashe shi وكذلك قد ابتلغ في الزنديق hakan nan aka yi saɓani cikin zindiki اذا جاء idan تائبا ya zo yana mai tuba فاعتلق به قبل ان يكون yanzu القصد في mutum ne ذلك yana العين.
cikinmu yana sallah yana komai tare da mu yana wani ne ashe ɗan leƙen asiri ne na kafirai yana ɓoye mana kafircin ku shi ake ce zunzu an gane yawa to wannan in muka gano shi ya ce ya tuba ya ba Allah to alhamdulillah Allah ya karɓi tubanka a can amma nan dai sai an kashe shi نعم.
yawa in da ya gane sai an kashe shi to
فاعتلق به قبل ان alƙafi abu na hajjar da kasari ya yi kai tuzon tuka biyu cikin wannan تعالى من شريك ya ce له akwai وقال daga أعوذ cikin malamanmu akwai wanda yake ce zan kashe shi saboda ikirarinsa لانه كان يقدر على فقد نفسه domin yana da iko ya rufe kansa ai فلما ترى yayin da ya furci da bakinsa انه كشف الظهور عليه sai mai shayin ko ya ji tsoron kada a gano shi بادر بذلك ya yi gaggawa da wannan ومنهم من قال daga cikinsu akwai wanda ya ce فلتوبته zan karɓi tubansa da anni domin ni asbadilla ala sihatiha zan kafa hujja da cewar ingantaccen tuba ya ta hanyar zuwa da ya da kansa ya fi shi نعم وكاننا وقفنا على ذلك yanzu kamar mun tsinkaye kan baɗininsa ne Hmm?
fara bi ma aka rasu bayyana eh amma sabanin wanda shaidu ne suka kamo shi suka zo da shi قال القاضي أبو الفضل alƙali mai littafi kenan alƙali ya abul fadl ya ce وهذا قول أسباب wannan shine zancen malam asbab مسألة صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أخواه amma mas'alar wanda ya dora mummunar magana a janibin annabi ta fi ƙarfi لا يتصور فيها الخلاف هو- أصل to المتقدم wannan ba zai yiwu a ce a samu saɓani ba a tsakanin malamai bisa wancan asali da muka gabatar da mun faɗi ijma'in su akan wannan لأنه حكم متعلق بالنبي domin shi haƙƙi ne da ya rataye ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rataye kuma ga dukkan al'ummarsa idan duk wanda ya taɓa janibin manzan Allah da wani mummunan abu to akwai haƙƙin manzan Allah a kansa akwai haƙƙin mu mu al'ummarsa gabaki ɗayan mu gabaki ɗaya a kansa da sababin annabi wanda tuba ba za ta sarayar da shi ba وسائر حقوق العالم kamar sauran haƙoƙin yan adam والزنديق shi ko zindiki za ta ba idan ya tuba bayan an kama shi عند مالك a wurin imamu na maliku da laifu dan sa'adu da malam ishaqu dan rahawiya da amr dan hanbali لا تقبل توبته in dai zindiki ne ba za ka bi tubansa ba لا، وعند الشافعي a wurin imamu shafi'i ko yace sai a karba واختلف فيه عن أبي an حنيفة yi sabani a cikin matsayinsa a gun- a- a- a cikin ruwaya daga abu hanifa وأبي يوسف da almajirinsa abu yusufa وعاصف بن المنذر ibn al-munzir yayi hukaya daga sayyidina ali Allah ya dade shi يستتاب yace in a samu zindiki a nemi ya tuba tukunna kamin a kashe shi قال محمد بن المنذر، muhammadu dan sunu ne yace لا يضل القتل على المسلم بتوبة المسبب صلى الله amma عليه وسلم ba yanda za a yi kisa ya gushe daga barin musulmi saboda ya tuba kan mummunar magana da ya tsora ga janibin annabi ko kuma wani abu da ya danganta na tawaya ga daga manzan Allah ko ya ce ba ruwansa da shugaba ko ya faɗi wata magana dai wanda ya ya taɓa darajar manzan Allah ko ta wace fuska ce an gane نعم.
Mhm.
لأنه لم ينتقل من دين إلى غيره domin ba wai cira ta yi daga wani addini zuwa wani ba idan da canza addini ya yi nema za a yi tuba ya dawo cikin musulunci نعم وإنما فعل شيئا ya aikata abu ne أجره عندنا wanda haddinsa a gurin mu musulmi shine kisa لا عفو فيه.
wanda babu afuwa ku a cikin haddi dai a haddin ga wani نعم فالزنديق kamar dai zindiki لأنه لم ينتقل من ظاهر إلى ظاهر domin bai cira ta daga zahirin wani addini zuwa zahirin wani addinin ba وقال القاضي أبو محمد alƙali abu muhammadu bin nasirin ya faɗa musaddan باعتبار توبته yana mai kafa hujja ga faduwar wato la'akari da tubansa والفرق بينه وبين من صلى الله تعالى ya ce bambancinsa da bambancin wanda ya ɗora mulan kalma ga janibin Allah ta'ala على مشهور القول a bisa mashahurin zance bisa ta bace yi cewa shi wanda ya ɗora mummunar magana ga janibin Allah za a nemi ya tuba نعم an gane نعم Am- in ya tuba shi kenan kisa ya soka da kansa نعم an gane sai dai hukuma ta san abin da za ta yi masa amma in manzon Allah ya taba to wannan tubarsa ba zai sarai masa da kisa ba. an gane shine bambanci amma idan ji halara ubangiji ya taba da wata nakisa ko wani abu to in ya tuba sai a sai a karbi tubansa نعم illa idan musulmi ne ba za a kyale shi haka ne ya tafi kawai ba sai mun musu wani abu to amma ban da janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah Allah yana nan tare da bayinsa ko ba haka ba ya faɗa ya ce kuma wanda ya tuba zan tuba gare shi amma dama ka san idan haƙƙinsa ne kenan ko wanda ya tuba zan karɓi tubansa amma yanzu ya zo ya ci kuɗinka ya je ya ce da Allah kuma ya tuba yawwa ya zai biya ka kuɗinka to haka nan haƙƙin manzan Allah yake ya taɓa haƙƙin manzan Allah to sai mun kashe shi kawai sai mun ƙwato wa manzan Allah haƙƙin yawwa
أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر domin manzan Allah basharun mutum ne.
والبشر جنس ita ko ita ko bashariya mutuntaka jinsi ce wanda aibi yana iya shiga cikin jinsin mutuntaka إلا من أكرمه الله بنبوته banda wanda Allah ya tsare shi da annabtarsa والباري تعالى shi ko albayi baƙaƙin halitta kenan ta'ala نزهم عن جميع المعاصي abin tsarkakewa ne ga barin dukkan aibobi yanke وليس من جنس كلام baya daga cikin jinsin da wato wani aibi yake iya suwa da jinsinsa وليس سبه صلى الله عليه وسلم to shi kuma wato ɗora mummunar magana a janibin Allah ba kamar da bane wanda ake iya karɓar tuba لأن الارتداد ma'anan معنى yan farji da hilmuktadu to domin shi ridda wata ma'ana ce wata siffa ce wanda shi wanda ya ridda shi kadai ta shafa shi kadai ya siffanci da ita an gane yawa yanzu ga misali mutum a ce ya taka qur'ani misali ai kaga ya ridda kuma riddan ne shi kadai ta shafa yawa ko wata mummunar magana a cikin ja- janibin qur'ani yawa to duk wannan ridda ne yawa to saboda haka nan shi ta shafa Mhm.
لا حق فيه لغيره babu haƙƙi ga waninsa daga 'yan adam a cikin wannan wadda tasa وقبلت توبته don haka sai a karɓi tubansa ومن صلى النبي amma wanda ya ɗora mummunan magana ga janibin annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙun da a to wani haƙƙi na wanda yake ba adami ne ya shiga cikin lamarin وكان كالمرتد sai ya zama kamar murtaddi يقتله eh, da ya kisan kai kaga idan an yaje masa ta jihar ridda da ya yi ya ce ya tuba ya dawo sai ya ce alhamdulillah masha Allah sauran kuma kisan da kai wannan sai mun kashe shi ko yawwa
أو يقذفه ko kuma ya yi ridda sai kuma ya yi wa zaidu ƙazafi misali ya yi ƙazafi ga zaidu to da ya- sai ce ya tuba daga riddan da ya yi to alhamdulillah madalla ya yi kyau sauran haddin ƙazafi kuma sai mu zane shi bulala tamanin haddin ƙazafi نعم yawwa وإن توبته لا تسكت عن هذا tubanka ba ta sarai masa da haddi na kisan sai wani ƙazafi wato mu da yake nan ga duk masu mulkin mujahilai ne in dai ka iya boko shi kenan sai ka zaune mai ki digiri waye kaza ba ka san komai ba jahili kinni shi ne sai su tattara su sa- su samu mutum ko mutane wanda mutum ya furta da kansa ya kashe mutane bila adadi ga yanda ma ya kisa sai a jawo su gidan gwamnati wani lalataccen fajirin shugaba ya jawo su gidan gwamnati a shiga cikin cikin darajar girmamawa cewa ya tuba an gani to me tuba ba zai kamar sai ubanka ya kashe ba tukunna sannan ya ce maka ya tuba tun da kai ne mai bin jinin ko kuma uwarsa ya kashe ko ba haka ba amma ya kashe al'ummar annabi ya kashe mutane da iyali da ƴaƴa dan mutum mutsiyaci ne mara mutunci mara mara dama shan jini aikinsa ne ka jawo mutum cikin cikin daraja cikin karanci ka ce wai ce ya tuba har ka daɗa masa wai sarauta ka bashi wata ƙatuwar mota kai wane ne da sauran yanzu yanzu wannan wannan wannan wannan wani irin mutum sai ka ƙarshe sai ka fahimci tafiyar su ɗaya tafiyar su ɗaya a su da bambanci sai ka to in kana so ka ce a tuba sai ka ɗauki nauyin biyar duk al'ummar da ya kashe gaban ɗaya amma na so kai kai yi su sai ka kusa musu rai ya karkashe suka ce wai kai ya zo ya tu- ya tuban maka ran naka ne in ba wani zance mutumin duk da ya kisa aka kama shi makashi to wajibi ne a kashe shi sai dai musamman kisa na jina irin wa'anda wannan suke kisa na amdu ai la afuwa fi gida mu ba zancen afuwa Mhm, sai kisa kawai sauran kuma rayukan nan shi ne ɗaya ne da shi sauran rayukan kuma ya ma Allah ya isa Yanzu can zai ci can akwai mutuwoyi a lahira eh, sai an ai ta kashe shi ai ta kashe shi kisan da yawa mutane yawa akwai mutuwoyi a lahira wa ya ci hilmar tunin kulli makani kuma ma huwa bi mai mutu to وأيضا har yau kuma إن توبة المرتد إذا قبلت tuban wanda ya rida idan ma an karɓe ta لا تكون ذنوبه من to ba زنا za ta وتكون kama yadda zunubansa ba mime من زنا na kaman aiki aikata alfasha da ya zina an an kama shi da laifin zina haddin zina na nan a kansa sadakatin ya yi sata haddin sata yana nan a kansa وغيرها da waninta ولم يبتل سب النبي صلى الله عليه وسلم لكفره to shi wanda ya wato wanda ya raba mummunar magana ga janibin manzon Allah ba wai ana kashe shi ne saboda ya kafirta ba kafirta kuma ya kafirta dama amma ba wannan fita sa aka kashe shi ba haƙƙin manzon Allah ne sa aka kashe shi yawa idan da dan kafircinsa ne cewa za a yi to kaga ka tuba ka koma cikin musulunci in tsoron kafirci ya yi kawai sai a ce ka tuba ka koma musulunci amma tun da yara ce da haƙƙin manzo Allah to wannan haƙƙin manzo Allah shine ya dauran mutum ya ba kawai in ya taba wannan jami'i to bi ma'anan yarju ila ta'zimi hurmati wannan ya kuma ma'ana ce ta girmama alfarma annabi wa zawalin marrati bihi da nesanta aibi da shi wa zalika ala tasdiqu tawbati wannan tuba ba za ta ba za ta sarayar da shi ba ala al-qadi ala al-qadi alƙali mai littafi gina alƙali iyar abul fadl ya ce la yuridu wa abinda yake nufi Allah shine masani anna sabbahu cewa ɗora magana ga annabi yakun bi kalimatin taqdiru kufra ba wai lalle ne ya yi ta da kalmar da za ta hukunta kafirci ba walakin bi ma'anan idra'i ba sai dai ma'ana ce ta izra'i ta izra'i shine wulakantarwa domin ko danganta datti yayi ga jikin manzon Allah ko tufafin manzon Allah wannan ya ya taba alfarma annabi amma wannan tsuran kalmar ba ta warware ma'anar la ilaha illallah ba ai ka gane saboda haka ba za a ci ne ridda ya bar musulunci ba amma ya taba alfarman manzon Allah an gane yauwa kaman kaman kaman ya ce ko tufafin sa ko jikin sa ko wane ne zo yana daukar da ciwon yana kaza irin wannan abubuwan ya faɗa wani abu na na na na kaza yauwa ko misali mutum shi da kansa manzon Allah ya- ya- da kansa ya ce ina yi wa shawa kiwon awaki suna biya na mutum ya faɗi kalmar leburanci ya yaba wa annabi a nan leburanci wanda su malaman mu galibi wasu daga cewa irin cewa da ake messenger of Allah nan saboda kalmar masinja ba mutum ne mai wani ajawali ba an gane yau wato a nemo wani abu a faɗa ita kalmar masinjan ba sai ba Allah ji ɗan shi ma rabi na cikin wajen zaria eh to in ka ai ai ai idan ka kuskura mutum ya ce masinja in ya fatattake ka ba za kamar irin an na masu musulunta ɗin nan a ce muhammad ibn kaza ka irin yadda shi wancan na kaduna yake to ba sa yi su kalmar ma sun jambace ba an gane kai galbari yanzu na sha gaya maka yanzu shehi na mu ne shi halalu ne Allah ji da masa rahama ba hatta da cewa ka ce kakan kaka yanzu misali ka ce da shari'a ai kakanka kaza kaza kaza to saboda abin da ya sa kaka a wurin bahaushe akwai wasa a cikin nan jami'a ko babu ko jika duk baya ba shi a gurinsa abu ne wanda ya haramta ka faɗi wannan a hausance fa a irin nasa zauƙin an gane kaka da jika akwai wasa a cikin wannan gurin to duk wani abin da yake akwai wani wasa a cikinsa ko a gona abin nan suna nisan su jannabi manzon Allah da shi yawwa saboda haka in shariki ne ce yi masa shariki ya shariki alayin shi shayin namu ke yau amma suka ce masa jikan kaza ya jikan kaza ko kuma saboda kakanka kaza a'a yawwa ka ce masa ko an baiti ko sayyidi ko sharifi ko ko alam wasalan idan idan wayannan kalmomi na ban girma to ya isa an gane to haka haka yake dan wai da ga muku idan mazhabobin shugaban wal nan istifati da kuma reni أو لأن بتوبته وإظهار إنابته انتفاء أنه اسم الكفر ظاهرا yauwa domin sunan kafirci ya dauka gabarinsa saboda tubansa da kuma bayyana da komowarsa ga Allah والله أعلم بما Allah يريد به.
kuma masani bisa rarrafihi da zuciyarsa وبقي حكم السد عليه sannan kuma hukuncin wannan tsoron mummunan kalma yana na yawon zukansa وقال أبو abu da ya nuka shi ya faɗa من صد النبي صلى الله wanda عليه duk ya tsoron وسلم mummunan kalma ga jalibin annabi صد عن الإسلام sannan kuma ya bi jeban musulunci سلا sai a kashe shi ولن ba za a nemi ya tuba ba لأن السبب من domin الآدمي shi mummunar kalmar wato yana daga haƙoƙin 'yan adam التي لا تسد عن المرتد wanda ba ta saraya ga wanda ya ridda وكلام شيوخ zantar malamanmu wa'annan da an gina ne حدا a bisa cewa za a kashe shi ne akan kisa na haddi ba na kafirci ba وهو يحتاج إلى تفصيل to shi ko wannan yana buƙatar zuwa ga rarrabewa وأما على رواية الوليد بن مسلم amma riwayar walid bin muslimin daga imamu na malik من وافقه على da wanda ya ذلك dace da shi kan wannan shine imamu auza'i من ذكرناه daga wa'anda muka ambace su وقال به من آل العلم eh, da da wa'anda suka faɗi wannan na daga malamai فإن سره أنه su wannan sun bayyana da cewa cutar da manzon Allah da kalma wannan rubdaci نعم، قالوا wa yuzda samu minha dan haka ne tunda suka ce riddaci sai suka ce a nemi ya tuba فإن تاب idan ya tuba shikenan mu kila sai a kama shi da uku ba a ladabtar da shi a hora shi wa yana aba in ko yi tuba a kashe shi fa hukuma lahu bi hukmi al-murtadi sai suke aka yi masa hukunci da hukunci murtadi sake ba kaidi a wannan fuskar amma fuskar farko din nan ita ce mafi shuhura ita ce mafi bayyana saboda abin da muka gabatar da shi mu za mu bude zance a cikinsa muna cewa wanda duk bai ga taba darajar manzo Allah cewa ridda bane to to sai ya wajabta kashe wanda yayi wannan amman kisa na haddi amma za mu faɗi wannan ne tare da rantsi wato babi guda biyu fasali guda biyu ko dai an zo an yi shaida a kansa adalai sun yi shaida ya faɗi wata munin kalma ga janibin annabi ya zo kuma yana musu an gani yana kuma bayyanar da ciruwa daga barin wannan da tuba ga barin wannan wannan sai mu kashe shi kisa na haddi yau saboda tabbatar kalmar kafirci a kansa a cikin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ta tabbata ta hanyar adalai da kuma rena wasa abinda Allah ya girmama shi daga haƙƙinsa wa rena hukuma wa fi mirasihi wa ghairi zalika sai mu gudanar da hukuncinsa a cikin gadon saugai da zalika da wani wannan irin hukunci na zindiki idan aka gano shi kuma yin inkari auta ba ko ya tuba idan aka ce tusbitu na da to tana kaza ku tabbatar masa da kafirci a kuma yi masa shida da kalmar kafirci amma ku kace masa hukunci da hukuncin kafircin shine na neman ya tuba da abin da yake bibiye da ita sai mu ce mu ko da yake mun tabbatar masa da hukuncin kafirci a cikin kisa ba za mu yi masa yanke da wannan ba saboda yana furuci da tauhidi yana furuci da annabta yana kuma inkarin abin da aka shida da shi a kansa ko kuma riya wasu anna zalika kana min wahala cewar wannan ya fito da gare shi ne kamar sifin da baka ko kuma sabo ne sabo ne yayi kuma cewa ya ciri ya bar wannan yana mai nadama a kansa amma duk da haka kuma tabbatar da sashin hukunce hukunce na kafirci ba zai koru ba ga sashin wasu mutane ko da keɓance keɓancen kafirci ba tabbata gare shi ba yanzu kamar kashe mabarin sallah wanda ya bar sallah ya ki sallah da gangan da ransa da lafiyarsa ai kashe shi ake
واما من علم انه سبه متكدا لتلالي amman wanda ya dora mummunar magana ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai itikadin halaccin wannan abin da ya faɗa cewa daidai ne wannan babu kokonto a cikin kafircin sa da wannan haka nan idan kasance ya dora mummunar magana ne a kansa a cikin kan kansa shi ma kafara kamar misali ya sarrafanta manzo Allah ko kuma ya danganta shi zuwa kufuru wal da ire-iren wannan wannan yana daga abin da babu rikici a cikin sa ana kashe ko da ya tuba da garin shi domin mu ba mu za mu karɓi tuban sa za mu kashe shi bayan ya tuba kisa na haddi li qaulihi saboda faɗin da yayi saboda magabacin kafircin kuma lamarin sa bayan nan sai mai da shi zuwa ga Allah wanda shi ne yake tsinkaye a bisa ingancin tubansa al'alimi bi sirri wanda ya san sirrin wa kadhalika man lam yuzhir tawbata haka nan wanda bai bayyana da tuba ba aka raba bi ma shi da bihi alayhi ko ya kuma ya kuma fadi shi da abin da aka shaida da shi a kansa wa samma alayhi ya zarfi ya tabbata a kansa fa hadha wannan shi ma kafiri ne saboda fadin sannan kuma kafiri ne saboda halatta wata ke ta alfarmar Allah da alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallama za a kaje shi kuma yana kafiri ba wani sabani a bisa wannan rabe-rabe ne aka karɓi zantutukan malamai yawa kuma a bisa wannan ne za ka riƙi wato za ka riƙi zancen malamai a kansa ne kuma za ka sauke dukkan mabambancin fassarorinsu sun yi jidaji a riya a cikin kafa hujja a kanta wa ajiri ka gudanar da ikhtilafan sabaninsu a cikin gado da waninta a bisa jera wannan hujjoji nasu sai manufofin ka bayyana gare ka insha Allah ta'ala fasalin haza fasulun idza qulna bi kitabati idan muka yi faɗi da cewa za a nemi ya tuba ashi tasihu a inda ta inganta ɗin fal ikhtilafu ala ikhtilafi ala ikhtilafi fi tawbati murtadi to saɓaninsu ya tabbata akan saɓaninsu ne a cikin neman tuban wanda ya ridda لا فرق domin ya بينهما zama ba banci- ba bambanci tsakaninsu اختلف السلف domin gabata sun yi saɓani a cikin wajibcin a nemi tuban wanda ya ridda نعم wajibi ne wa suratiha da kuma yaya za a nemi tuban ya tsawon zamanin da za a nemi tuban نعم da ومدتها tsawon lokacinta فذهب جمهور اهل العلم yawa yawan malamai sun tafi الى ان المرتد bisa ce wanda ya ridda a يستتاب nemi ya tuba وعقب القسال alƙali kenan ibnu qasadi ya yi kai to انه اجماع من السابق cewar wannan neman tuban wanda ya ridda ijma'i ne daga sahabbai لا تسوي بقول عمر bisa استتابته wato ganin wato daidaita zancen sayyidina Umaru a cikin neman tuban ولم ينكره واحد منهم wani daga cikin su bai masa inkari ba وهو قول عثمان ne ma zancen sayyidina Usman da sayyidina Ali da Abdullahi bin Mas'ud وبه قال أداه هنا أبي shi ne رباعي zancen a dawo bin Abi Rabahin daga tabi'ai da والنطئي Ibrahim an-Nakhai والثوري Sufyan sauri Malik da Imam Malik da almajiransa haka والأوزاعي na Abdurrahman al-Auza'i da والشافعي Imam Shafi da وأحمد Ahmad bin والسلاطة.
Hanbal da Isa dan Rahawla وذهب da الرأي kuma almajiran Abu Hanifa sune ashabul ra'ayi وذهب داوس Dawus al-Yamani ya tafi وأبي بن da Ubayd bin أبي Umayr da والحسن Hasan al-Basri بإحدى a ɗayan الروايات wayoyi daga shi hakan din أنه لا يستتاب cewa ba za a nemi tuban murtaddi ba وقاله عبد العزيز بن أبي Abdulaziz bin سلمة Abi Salama shi ma haka ya faɗa وذكره عن معاذ kuma ya ce ya yi ruwaci wannan matsala ne daga mu'azu dan jabal وأنكره سنون عن معاذ amma sunu ne ce a a wannan ba dai daga mu'azu ya ruwaita ba shi abul aziz لا وهكذا abu الطهاوي ja'far dahawi ya hikace عن shi أبي يوسف daga abu yusuf a madadin abu hanifa وقال الزاهري shi ne zancen malamai na zahiriya قالوا suka ce wata fa hutu ko dukkan dallahi tuban su za ta amfani shi wurin Allah ولكن لا ندره sai dai القتل ba za mu ije kisa ga barinsa ba قوله صلى الله عليه saboda faɗin وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam من بدل دينه wanda nisan da فقتلوه addininsa sai ku kashe shi أو كان an yi أدائه wani kaya daga ada'u أنه إن كان ممن ولد في الإسلام idan ya kasance daga wanda aka haifa ne a cikin لم musulunci to يستتب wannan ba za a nemi ya tuba ba ويستتاب الإسلامي amma wanda musuluntowa ya sabon tuba ne ya yi ridda sai a nemi ya tuba وجمهور العلماء yawa yawan malamai على أن duk da المرتد cewa murtaddi namiji da والمرتدة mu- da murtaddi ya mace a cikin wannan duk daidai suke وروي عن علي an yi رضي ruwa الله عنه daga sayyidina ali la tuqtal murtaddatu idan mace ta ridda ba a kashe ta وست رب sai dai a mai da ita baiwa نعم قال هو عطاء Adawa haka ya faɗi shi, daga tashi dan du'a masa.
وروي عن ابن عباس An yi ruwaya ma wannan daga Abdullahi bin Abbas.
لا تقتل النساء في الردة Yace ba a kashe mata saboda ridda, وبه قال أبو shi ne zancen حنيفة Abu Hanifa ma.
قال مالك Imamu na Maliku yace والحر shi والعبد a nasa ra'ayi yace da ɗa da bawa wanda kan wurin safi namiji da wata wannan duk ɗaya ne.
نعم وأما مدتها Amma muddata tsawon zamanin da za a ɗauka ana neman ya tuba ɗin نعم فمذهب اليهود makafi yawa yawan malamai wanda shi aka zo daga Sayyidina Umar.
أنه ينتشر cewa za a nemi ya tuba ne tsawon kwana uku a tsare shi tsawon kwana uku ana masa wa zai ana neman ya tuba لا يلبس za فيها a tsare shi a cikin wannan kwanaki قد اختلف في أن أمر an yi saɓani a cikin ruwa daga sayyidina umaru هو هذا قليل wannan شاذ shine ɗayan zantuka biyu na imamu shafi da قال أحمد zauka ahmad والسلام bin hanbal da ishaq bin ibrahim حسنه مالك kuma imamu na maliku ya ga kyawun wannan zancen وقال la ya tilisi zaharu illa bi khairi jinkirin nan baya zuwa da komai sai da alheri ai masa jinkiri tsawon yan kwanaki kamar uku وليس عليه جماعة الناس ko da yake wasu jama'a daga malamai ba a kansa suke ba قال الشيخ أبو محمد abu muhammad ke na mai risala ya ce يريد في الاستثناء yana ثلاثة.
yana nufin a cikin jinkirin nan na kwana uku akwai alheri نعم وقال مالك imamu na أيضا، maliku ya faɗa har yau الذي آخذ به في Bilman, المسجد ni abin da na riko da shi a cikin wanda ya rida قال أمرا shine zancen sai da na umaru يبث ثلاثة a tsare shi أيام tsawon kwana uku ويعرض عليه كل يوم a كل bijiran يوم masa da musulunci kullum فإن تاب idan ya tuba alhamdulillah wa illa in ya إلا tuba fa قتل sai a kashe shi وقال أبو الحسن بن قتادة abu da hajjar bin asgari yake a cikin jinkirinsa kwana uku na ruwaya dan akwai ruwaya ji daga imamu na maliku هل ذلك واجب shin da aka ce a yi masa jinkirin kwana uku shin wajibi ne wannan jinkirin أو مستحب ko mustahabbi ne واستحسن والكتابة والاستيلاء ثلاثا ashabul ra'ayi almajiran abu hanifa kenan su ma sun ga kyawun neman tuba na murtaddi da ya masa jinkiri tsawon kwana uku وروي عن أبي an yi بكر ruwayarsa daga sayyidina abubakar أنه بفتاوى امرأة cewa ya nemi tuban wata mace sannan da ta ki tuba faka ta laha kuma ya kashe ta وقال الشافعي imamu shafi'i ya faɗa a wata marar وقال in lam yakun makalahu in bai tuba ba nan take Kila.
kila a kashe shi a wata ruwaya kin sai imamu shafi'i ما وصفنه المزني imamu muzanni ya ga kyawun wannan وقال الزهري imamu zuhuri ya ce بدعاء إلى za a dinga ثلاث kiran su zuwa مرات musulunci so so uku فإن أبى idan قتل ya ki sai a kashe shi نعم، وروي عن علي رضي الله an عنه yi ruwaya daga sirna ala Allah ya dade shi يستتاب شهرين tsawon wata biyu za a tsare shi ana neman ya tuba وقال النخعي imamun naha'i ya ce يستتاب za a je أبدا neman tubansa abadan a daure shi ko rai da rai zai rayu a prison نعم to a ta neman tubansa in ya tuba ka je shi bai shi tuba ya ta zama nan نعم yawa kullum malaman su dinga shiga suna wa'azi yana ji Mhm.
آه، وبه أخذ الثوري da wannan faɗi ibn- wato sufiyanin sauri ya roƙo ما رجيت توبته muddin ana sa rai da tubarka to ai ta tsare wato don suka a cikin duk wannan abin da sa babu nassi ne daga annabi kai tsaye a cikin magana ko nassi daga Allah ya yanki a ciki yasa kaga aka samu sabanin fuskoki ne da malamai suke duban abu to kuma shi wannan duka fatawoyi ne nasu shi alƙali abin da ake sa rai shine zamana alƙali ya kai matsayin akawa shi kansa ya kai matsayin ne dudduba a dilla na shari'a yanzu saboda haka ana duba akwai fikihu na alwaki alwaki za ka dubi yanayin zamaninka yanayin lokacinka yanayin gurin da kake ba kawai ɗauko a shafa za ka yi ka duba ko ka ɗauko littattafan fiƙo ka duba abin da aka faɗa kawai ka kirɓa hukunci ba ba haka ake ba duk wannan hukunce-hukuncen da da suke faɗa hukunci na fatawa ta malamai yawwa shi kwafata wannan ta malamai dole ana fito da ita ga lokaci yanzu lokacin da nan sarki abdullahi bayero da shi da malaman fada suka haɗu a kan daina bai wa mata gado na gida an hukunci ne lokaci sai ka ɗauko na hukunci da shi za ka yi shi yanzu yawwa akwai dalilin da yasa suka yi haka kuma sannan akwai mabauɗa gona ma dukiya ce sai a bata an gane ehe kudi ma dukiya ne a bata dabbobi dukiya ne a bata wa amma a ce ga gida an mallaka mata to ba sa yi a wannan lokacin saboda illar da kai ka san wannan lokacin din nan a gani gane da rabuwa da irin wannan illar ba da cikin garin nan za ka samu akwai gidajen magajiyoyi a cikin kano din nan badala amma yanzu babu duk badala ba inda za ka ce ga wannan gidan wata fiyatsariya ce ta tara karuwai suna aikin albarka a kan da cike sai dai ka tafi can inda ake yi ko ba haka ba ya tafi can inda ake yi ko ba haka ba amma nan cikin kano dai babu ta to amma dukkan mu nan mun sani tasowar mu akwai yin rago irin wannan gidaje yawwa ko yanzu mun san san su irin wannan gidaje amma yanzu ba asalin abu yawwa to kamun can wancan zamani in ka koma baya shekara 80 shekara 90 baya to kwama talib da ake yi na gidajen karuwai ba a magana yawwa kuma yawanci daga gado ne mata idan suka gada daga nan ake samun wata ta zame ta kama wannan hanyar ne zai dubi zubin gera ba su yawwa ka san to da su na jaga to haka ake yi na وكظن كثار عن أبي to هنيفة alƙali ibn al-qassad ya yi kaya daga abu hanifa أنه يستتاب ثلاث مرات cewa za a nemi tuban sa ne ko so uku kwana uku kullum a nemi ya tuba so uku da safe da rana da daddare in aka kawo mana abinci da safe a nemi ya tuba da rana aka kama abinci a nemi ya tuba da daddare ma haka har tsawon kwana uku أو ثلاث جمع ko kuma juma'o'i uku sati uku كل kenan يوم كل يوم kowace kowace rana kowace juma'a مرة مرة sai so daya وفي كتاب محمد عن ابن القاسم a cikin littafin muhammadu dan mawazi daga ibn qasim جاء المرتد إلى الإسلام ثلاث za a مرات yi kiran wanda ya rada zuwa musulunci so uku فإن أبى idan ya تخنقه yi shi ke na sari wuyansa واختلف على هذا an yi sabani kan wannan هل يهدد أو يشدد yawwa shin za a yi azumi هل يهدد yawwa shin za a dinga razana shi ne a masa barazana a wuce daga ko za a kuntata masa ne أيام الاستتابة a lokacin da ake neman ya tuba din هي توبة domin ya tuba أم لا ko ko ba za a kuntata masa ba ala malikun imamu na maliku ya an ce alimtu da zuci ta wata da zuri hannu ni ban ga yunwatar da mai taddi ba a cikin neman wala tuban ta bishan ni ban ga a sashi kishi ba wa yi wuta mina ɗarami mala a zo masa da abincin da ba zai cutar da shi ba wa ƙala asbabu malam asibagu dan faraji ya ce yakan wafa a yaman istitaba za a dinga razana shi bilkatil da kisa a kwanakin neman wa tuba raba alayhi islamu da kuma dinga masa ta yin musulunci kai daga ji ka san wannan duk irin abu ne na wancan lokacin yanzu ya kashe shi za sai ce ya tuba ya musu ƙarya ko ba haka ba a wannan lokacin namu to shi ka ga ba haka da ya kake na ayi
wa fi kitabi abira abin a cikin kitabul abu da zai tsadi su yu'azu fi tilka al-ayyam za a dinga masa wa'azi a wannan wa kwanaki yuzakkaru bil jannati a dinga tunatar da shi da aljanna wa yukawwafu a bil dinga jannati kuma tsoratar da shi da wuta ala asbabu Zubagu dan faraji ya ce, ayyul mawadi wudisa fiha duk gurin da aka tsare shi, duk shi gurin da aka tsare shi a cikin tare da mutane wahdahu ko shi kadai fa idan su suka min idan tsaukaka minu idan idan su suka minu in an amince ba zai gudu ya ba gurin ba sawa'un duk ɗaya ne.
wa yuqafu malihu Kuma ana dakatar da dukiyarsa.
zaki fa ayyuka Idan aka yi shayin zai halakar da dukiyar zai halakar wa da musulmi dukiyarsa.
wa yad'amu minhu Za a dinga ci da shi daga dukiyarsa, a dinga shayar da shi.
wa kadhalika Hakan nan za a dinga neman tuwarsa har abada.
kullama raja'a wa tadda dukkan da ya dawo wartar da ya sake yarda وقد فصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبهات ai kaga manzalar sallallahu ya nemi labahana da tuba wanda ya dinga didda haso hudu أو خمسة ko ma so biyar yana ridda قال ابن وهب عن مالك ibn wadi ya ruwa daga imamu na malik فذهب أبدا har abada ai ta neman tubansa ba a kashe shi ba kenan كلما رجع duk sanda ya dawo وهو قول الشافعي shine وأحمد zancen imamu shafi'i da imamu ahmad وقال ابن haka القاسم na abdurrahman dan kasim ya faɗe shi وقال إسحاق ishaqu dan rahawiya yace usul rabi a ta hudun sai a kashe shi وقال أصحاب الرأي Ma- almajiran abu hanifa suka ce إن لم يتب في الرأي inda ya tuba ba a sauɗin a kashe shi ba zancen neman tuba إن تاب إن يتوب عقوبة وجيئا a du- a duke shi duka mai ciwo لا ويخرج من wallan السجن ya harji ba zai fita ba daga kurkuku حتى يظهر عليه خشوع التوبة har sai kankan da kai na tuba ya bayyana gare shi قال ابن dan المنذر mun zai ya ce ولا نعلم ba mu أحدا san wani da ya صدق الأولى أدبا ba mu san wani da ya wajabta cewa a yi ladabi ba a ladabtar da shi wanda ya rida a marra farko ana neman sa da tuba sai ya tuba ya ce ya dawo to ba ce kuma sai an ladabtar da shi ba إذا رجع in ya dawo وهو على مذهب مالك to والشافعي wannan yana kan mazhabin imam maliku da shafi da kufi shine abu hanifa فصل haza fasulun هذا حكم ثبت عليه ذلك wannan shine hukunci wanda wannan ya tabbata kansa بما يجب الثبوت da abin da tabbata da yake wajaba na ikirari na shi da kansa ya ikirari ko kuma aka samu adalai suka shaida لا يدفع فيه shi kuma shaidun nan bai tunkuɗe su da wani dalili ba فأما من لم تتم الشهادة عليه فسيد عليه الواهد amma amma wanda wato shaida bata cika a kansa ba akan abin da wani mutum ɗaya ne ya shaida gare shi a kansa الشفيف من ko الناس kuma jama'ar da ba adilai ba daga mutane أو ثبت قوله ko kuma faɗin sa ya tabbata لكن إن شمل sai dai kuma faɗin yana iya ɗaukan fasarori لم يكن ba صريحا bayyanan nan zance ba ne وكذلك إن hakan تاب nan in ya tuba ala da kauli bi kabuli tawbati a duk zancen shi za a tabi tubansa هذا يدرى عنه القتل wannan sai a ije masa kisa نعم وتسلط عليه اجتهاد الإمام daidai ijtihadin sarki ne zai aiki a kansa بقدر شهرة حاله gwargwadon shuhurar halinsa وقوة الشهادة da عليه ƙarfin shaidar da aka yi a kansa da وضعفها rauninta وكثرة السماع عنه da kuma yawan jin irin wannan kalmomin daga wurinsa وصورة حاله da kuma من surar halinsa na daga tuhuma a cikin addini والنبر بس- بالصفي da fice da ficensa da wauta wani mutu ne da- da- da wasa آه، فمن قوي أمره wanda lamarinsa ya karfafa ذاقه من شديد المثال من سبيهيك بالسجن to sai ya ɗanɗana masa na daga tsananin ukuba da kuntatawa a cikin hukuku da tsanantawa a cikin maruruwa ilar gaya da iya minta dagati zuwa mutuƙar da shi ne kokuwar abin da zai iya ɗauka mimma la yamliku a ba shi wahala da abin da dai ba zai hana shi tashi zuwa ga larurarsa ba kada a masa abin da zai hana shi zuwa banɗaki ولا يكيده عن صلاته ba kuma zai zaunar da shi gabanin sallar gaban kuka masa abin da zai kasa zuwa ban aiki to kaga aiki ya samu ke aiki ya samu وهو حكم كل من وجب عليه shi ne القتل hukuncin duk wanda kisa ya wajaba kansa لا شيء وقف عن قتله haka dakatar da بمعنى faɗinsa saboda wata ma'ana da ya- da ya wajabtar da hakan وتربص به لإشكال aka yi dako da shi saboda wani rikici لا وآتي إنكار wa aikin ko wani matsari ika ta gamu amurhu da lamarin sai hukunta shi وآلة الشدة في نقاله ka gani يختلف.
yau kuma halolin tsanantawa a cikin azabta shi tana sassaɓawa يصل يصل انقلاب حاله da- da gwargwadon sassaɓawar halinsa وقد روى الوليد عن مالك wani والأوزاعي yawon ruwaya daga imamu na maliku da imamu da auza'i أنها ردة cewa ita ridda ce فإذا تاب idan ya tuba قتل.
in kila azabta shi ولمالك في العتبية to ya zo ga imamu na maliku a cikin mudawwana usubiya وكتاب littafin muhammadu da mawaje a الصحابة.
ruwayar ashabu إذا تاب idan المسلم ne ridda ya tuba فلا عقوبة عليه ba uba kansa وقاله سهل domin ya faɗe shi وأبت أبو عبد الله abu abdullahi bin ashabi ya bada fatawa النبي cikin صلى الله wannan عليه da وسلم kalma da janibin annabi sallallahu alaihi wasallam فشهد عليه شاهدان shaidu guda biyu suka yi shaida a kansa وابتلى أحدهما بالعدد uddiba a kuddila a hadoma wanda ɗaya daga cikin shaidun an yi shaida da ce eh ya cancance shaida amma ɗayan ba a samu tabbas akan ɗayan shaidar ba tukuna to abinda za a yi shi ne bil adabi annan dabatar da shi ladabi almuji'i mai ciwo والتنكيل da azabtawa والسجن da الطويل kurkuku mai tsayi حتى تظاهر har sai توبته tubansa ta bayyana وقال الحادث Muhammadu ta ce هذا faɗa cikin kwatancin wannan.
من كان أقصى أمره القتل Wanda mutuƙar lamarin sai zama kisa ne فعاق عائق sai wani matsari ya tsare wanda لكل في القتل da ya rikitar a cikin a kashe shi ko ba a kashe shi ba.
لا ينبغي أن يطلق من To السجن bai dai dace duk da haka a sake shi na kurkuku ba وإن تطال a سجنه tsawaita kurkukunsa.
ولو كان فيه من المدة Ma za ko da zai kasance wato lokaci mai tsayi na abin da zai zauna a cikin wannan kurkuku.
لا ويهمل عليه من القيد ما Kuma za a يطيق dora masa na daga kukumi abin da zai iya وقال في مثله ya faɗa a cikin irinsa.
ما أشكل أمره Ga wanda lamarin sai ya rikitar يشد في القيود yanzu شدا a ɗaure shi a cikin maruruwa ɗaurewa ويضيق عليه a في kunta ta السجن gare shi a cikin حتى kurkuku ينظر فيما يجب har عليه sai an ga abin da ya wajaba kansa وقال في مسألة الغفران ya لها ya faɗi ir- eh, ya faɗa a cikin wata matsala irin wannan وق- ولا تراق الدماء yace ba a zubar da jini illa bil amri wazi sai da lamari bayyananne وبال- وفي الأدب بالصوت والسجن نقال Yusufa azaba ta tabbata ga wawaye bil bil adabi ta hanyar ladabtar da su da sauƙi da dorina wasu jini da kuma sa su a kurkuku ويعاقب عقوبة a yi شديدة masa hukuma hukuma mai tsanani وأما من لم يشهد عليه amma idan ba a shaida a kansa ba وشاهدين sai shaidu guda biyu فأثبت من عداوتهما wanda kuma shi da suka suka shaida kansa ya tabbatar da cewa abokan gabansa ne أو جرحتهما ko kuma ya tabbatar da mulkinsu ba su isa yin shaida ba ما أسقطهما أن abin da ya sarayar da su gabanin لم shaidarsa يسمع ذلك من غيرهما to kuma ba a ji wannan shaida daga waninsu ba أمره أخف to wannan lamarinsa shine mafi sauki رزق الحكم عنه saboda sarayar hukunci gabarinsa وكأنه لم يشهد عليه domin shi kaman ba a samu shaida ba ne ya أن kansa يكون ممن يليق به ذلك sai dai idan ya zamo daga wanda wannan din ya dace da shi نعم ويكون الشاهدان min ahli tabayyi sannan kuma ya zama da su shaidun guda biyu da suka shaida daga suna daga cikin ma'abuta fice da adalci نعم فأسقطهما بأداوته amma sai ya sarayar da su saboda akwai gaba tsakaninsa da su فهو wa إن illan لم yanzu da يحكم hukum- da عليه shi wannan ko da hukunci bai zarta kansa ba da shaidar su din nan فلا يدفع الظن حقوقهما to amma zato ba zai ije gaskiyar su ba وللحاكم هنا في تمثيله موضوع to a شهاد bigire na wato tunani da nazari ya tabbata ga alkali a ciki a nan gurin a cikin azabta shi والله ولي الإرشاد Allah kuma shi ne majalicin shiryatarwa Allah ka shirye ce. Alhamdulillah.